الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan'uwa da muke tare da ku a wannan gari na tawa kenan a masallacin juma'a babba na kurfayawa ko sunan unguwar bara allah ya samu samu gabatar da daura akan ilmin tajwid mun samu mun gabatar da karatu akan makharij makharijul huruf yadda ake fitar da harufa to a bana kuma lokacin mu takaitacce ne bai kai irin wancan lokaci ba da zai kai kusan sati ɗaya da muka yi a bara wannan shekarar muna tunanin za a yi karatu za mu yi karatu ran lahadi da kuma litinin da kuma talata muna da kwana uku shi ne muka ga cewa yanzu hanyar da ya kamata mu ɗauka a taƙaita matsaloli na ilimin tajwidi a yi bayanin su a taƙaice waɗanda suke yawan maimaituwa a lokacin da mutum yake karatun alkur'ani idan allah ya kaddara ya yarda in akwai rayuwa za mu zo mu ɗauki wani littafi daga cikin littafan ilimin tajwidi mu karanta shi kuma mu fassara don yanzu in mun ce mu ja mu karanta mu fassara zai zamanto lokacin zai ƙware mu da ba mu cimma burinmu ba amma yanzu za mu fiddo waɗansu ƙa'idodi da suke yawan maimaituwa a cikin wato karatu na tajwidi wanda in Allah ya ba mu iko wata shekara tana yi wa a karanta littafi kuma a ja a fassara yadda za ka samun fa'ida biyu akwai littattafai guda uku da suna da muhimmanci a ilimin tajwidi ga mutumin da yake farko littafi na farko akwai littafi da ake kira tuhfatul atfal wannan littafi tuhfa shine tsaraba an ce mai tsaraba ta al'adfal ƙananan yara amma dai wannan ba su kaɗai ba hadda manyan suna amfanuwa da shi hadda uwayen yara suna amfanuwa da shi littafi na biyu akwai manzumatul jazriya ta imam ibn jazri littafi na uku akwai hidayatul mustafid fi ilmin tajwid sai kuma akwai littafi na hudu da zan ƙara قواعد الترتيب akwai littafi قواعد الترتيب to waɗanga dai littattafai suna da muhimmanci musamman ga malami da yake da makaranta a ce ya san su ya iya karanta su ya iya fassara su kuma ilimin taswidi ilimi ne wanda ba yawan littattafai ake son mutum ya karanta ba a'a ya gane ƙa'idodin kuma ya san yadda ake aiki da su kuma ya aiki da su shi yasa wani zai karanta littafin tajwidi sun fi goma amma bai karatu alkur'ani ba dalili larabcin yake koyo ba ka'idodin ba mun gane ko to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala iya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya tana yiwa karatun da za mu rika yi na kwana uku za mu ɗauki wato awa biyu ne amma wani lokacin ba za mu iya samun awa biyu ba kafin lokacin magriba kenan tana yiwa mu rinka takaitawa minti hamsin hamsin allah ya taimake mu abu na farko za mu fara da wato ilmin tasbit da ke na ba rubutu mai kyau da iyawa idan mutum ya ga abin da bai gane ba ba sai ya tambaya saboda rubutu na wasu yanku kuma tabbatar gashi shi ba shi da sanu ya kawo gashi da sanu a tajbid التجويد كلمة التجويد مصدر العربية مصدر العربية نفعلي وانديك رباعي مضعف سيأتي جودا جودا duk filin da ya zama tofa alami inda ba yana da harfin illa karshe ba masdarkin shi taf'ilan jawwada yujawwidu tajwidan mayyaza yumayyizu tamyizan qaddama yuqaddimu taqdiman karrama yukarrimu takriman عظم يعظم تعظيما mun ji wannan da kyau asalin wannan kalima a larabci tana nufin wato a tahsin kyautata abu a larabci idan malamai suka ba kalima ma'ana a larabci daban a wajen malamai daban shi ne suke cewa lokatan wasilaha amma akwai tambihi guda biyu tambihi na farko shine galibi in ka ji an ce lokatan ma'ana ta luga ma'ana ce mai faɗi galibi za ku iske ma'ana ta luga ta shafi komai da komai amma in an ka ce istilahan ana nufin wajen malaman ilimin da ake karantawa in tabihu kasewa in littafin tajwidi nake karatu in an ka ce istilahan ana nufin wajen malaman tajwidi in littafin tafsiri nake karatu in an ka ce istilahan ana nufin wajen malaman tafsiri in littafin hadisi nake karatu in an ka ce istilahan ana nufin malaman hadisi kinan kalma ta istilahan sai ka hankalta mu cewa wani fanni ne ake karatu mun gane wannan yawwa ita kanta kalma ta istilahan asalinta daga sulhu ne sulhu shine asasanta da Hausa ko to sai an ka ƙara alif da ta'u a larabci qatala ya kashe iqtatalu sun yi yaki to mamarkon a ce salaha istalaha to larabawa idan ta'un ta zo bayan sadun ta'un suke maidata rabbus samawati wal ard wama bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati aslin shi wastabir amma sai an kamar da ta'un ta koma ta'un to haka istilahan aslin shi istilahan sai kuma istilahan to don haka ma'ana ta luga amma ce amma ma'ana ta istilah khassa ce ta shafi wani bangare na ilimi wannan abu na farko ke abu na biyu shine cewa ilimin tajwidi da sauran ulumul ala kamar usulul tafsir usulul hadith ko mustalahul hadith usul al-fiqh an gane ko da kuma alkawa'id alfiqhiyya da ilmun nahaw da ilmun sarf da alkawa'idul balagiyya ana kiransu ulumul ala za ku ga waɗansu suna nuna wannan ilimi babu shi a musulunci sai su ce ka kawo aya ko hadisi inda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koya mahadisai ta juwidi in babu kinan kirkiro shi ne aka bai da asali a musulunci wagga shubha akwai masu yawo da ita wani yana yawo da ita saboda ya jahilci abin da ake nufi da ilmi wani kuma yana yi ne da gangan saboda shi bai iya tajwidi ba gara ya ce tajwidi bai da amfani ko ba haka ba muna da irin wannan matsala wanda duk bai iya wani abu sai ce ai wannan ilimin bai da amfani a ko matsala gare shi karanta shi ka iya sai ka hidu inda matsalar take mun gane wannan da kyau shi yasa mutane sai sun yi hantar shi tajwidi kamar sauran ulumul ala wato ƙur'ani da tajwidi ya sauka amma malamai da suka dubi yadda karatun alƙur'ani yake sai aka ga ya kamata a ciro waɗannan ƙa'idojin an gane ko sai a koya ma yadda za ka gane su tun daga farkon alƙur'ani har ƙarshen alƙur'ani ba wani abu saboda aka kawo misali na farko da zan bayar kamar annun almushaddada hukmuha alghunna nunun in tana da shadda nunun ko nun arab bari mu ce nun arab in tana da shadda to hukuncin ta gunna gunna kuma kamar yadda malamai suke cewa tana fita ne daga alkhayshum wani waɗannan kusahi na hanci ko kafafe na hanci guda biyu nan ne take fita kenan yanzu idan ni ga nunin mai shadda ko farkon alkur'ani ko tsakiyar alkur'ani ko ƙarshen alkur'ani hukuncin ta guda ne don haka shi ilimin tajwidi ba wai babu shi bane a'a yadda ake ita nuninkin tana cikin qur'ani to ga hukuncin karanta ta shi ne tajwidin ba ƙa'idodin aka ciro su don saboda ka amfana da su to amma saboda wani bai iya ilimin tajwidi ba za ka suna cewa shirme ne ko bid'a ne ko sabon ilimi ne aka kirkiro da abin da ya kama da haka yana da kyau ɗaliban ilimi mai hattara da wannan misali
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هم لا يؤمنون إن الذين كفروا wannan nunun hukuncinta gunna to nan bakara ne kuma koda ba a bakara bane hukuncin baya canzawa misali natlu alayka min naba'i musa wa فرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض إن
hukum cinta gunna
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
برب الناس وأن النون حكمها الغنة to daga ina bid'a ta zuci mu dole a to yana da kyau mu fahimci wannan don haka wato mu fahimci wannan kina ilimin tajwidi a wajen malamai yana nufin kyautata karatun alƙur'aninka wato kyautatawa ce amma wadda take da alaƙa domin an ce at-tajwid at-tahsin kyautatawa duk abin da ka kyautata a lugha suna ne tajwidi amma wajen malaman karatun alƙur'ani yana nufin kyautata karatun alƙur'ani mun ji wannan da kyau to wannan shine abu na farko da zamu dauka kenan ma'anar tajwidi lughatan wasilah ba sai mun ja larabcin ba in Allah ya kaddari za a yi daura mai dan tsawon lokaci za a iya jan larabcin a fassara shi don saboda dalibin ilimi ya ƙara sanin menene ake nufi sai hukunci na biyu da zamu dauka shine ahkamun nuni sakinati wat tanwih ahkamun nuni sakina wattanwi abinda ake nuhi da annunu sakina ita ce nunun wadda take da sukuni ko mu ce ɗauri ko ɗarmu haka gata wadda ya gani kowai ta gano ta ga ɗauri ana kiranta nun arat ko ba haka ba sai abu na biyu sai tanwin yan an ka ce tanwin ana nufin fathatai kasratai bombatai fathatai kasratai dommatai wasali biyu na sama su ne fathatai wasali biyu na ƙasa su ne kasratai ruhu a biyu su ne gommatai ko ba ka ba to su waɗannan fathatai ne da kasratai ne da gommatai ne asirin su nunu sakina ce nunu sakina ce tasbutu lafzan la khattan ga ta lafazinta in an fada ita ce amma a rubuce baka ganinta sai cikin ilmul arud su suna zan fitar da ita wani ilmi da aka ce ma ilmul arud to yanzu in ce muhammadun misali haka muhammadun ko muhammadin ko muhammad dan inni fathatai ko kasratai ko mi ko dommatai ne to anan idan da ina son nunun ta bayyana ta bayyana sai inda haka misali sai inda haka محمد تون إما محمد ديني كسرة كوي زني إما محمد دني فتحة كوي زني to kaga ashe da an ka ƙara wasali guda a wajen rubutu nunu sakina ce aka shafi shi yasa amma malamai sun bambanta su saboda ta fuskar rubutu ba a rubuta su akan tsari daya sai malamai suka ce ahkam annunu sakina wattanwin tunda in ba a ce ma wattanwin ba to kai kana iya bacewa don galibin mutane ba su san wannan ƙarin fatha da aka yi ba ko kasra ko zamma nunu sakina ce mun gane wannan da kyau to wannan hukunci sai in ce yana daga cikin hukumce-hukumcen da suka yi maimaituwa a cikin karatun alkur'ani mai girma da wuya ka samu wani hukumci wanda yake yawan maimaituwa irin ahkam annunu sakina wa tanwi to shi yasa sai mu yi talhisin waɗanga qawaid a cikin wannan daurar tamu da izinin Allah in Allah ya ba mu lokaci sai a ɗauko wani littafi da ni jera waɗanda zana sunayen su waɗannan littafan a karanta ko ɗaya daga cikinsu a dai bi su saboda littafai ne suna yawan maimaituwa a makarantunmu da muke karatun alkur'ani ana koya ma yara kinan gara a ɗauko su waɗanda littafan guda uku ko hudu duka kowanne daga cikinsu a yi daura kan shi kaga irin haka in an kai haka na san dai da izinin allah an tare wani gibi ko ba haka ba kuma da yake yanzu muna zamani wanda ana iya ɗauka ta kai nesa ba wai sai wanda a wannan masallacin ba yanzu ga shi na ana ɗauka ta facebook wani ma ta can ne zai bibiya kaga sai zama wani ma zai iya amfaruwa da shi kuda ba a nan yake ba Allah ya taimake mu to ita nunu sakina da tanwin hukuncin su guda ne dama nunu sakina ce amma da wadda ake rubutawa da wadda kuma ake ƙara wasai bari mu yi da Hausa baro baro to hukunci hudu suke dauke da shi hukunci hudu in an kasa su haruffan larabci kenan zaka kasa su gida nawa gida hudu na farko akwai ibhari izhar shi kuma izhar da larabci yana nufin bayyanawa an gane ko bayyanawa zahara abu ya bayyana azharahu ya bayyana shi duk da yake wani lokaci kalima ta izhar tana nufin rinjaya huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله hukumci na biyu shi izhari yana da harufa guda shida za mu zo mu yi bayaninsu hukumci na biyu shi ne al'idgham idghami kalima ta idgham a asalin yalen larabci tana nufin al'idghal a sanya wani abu a cikin wani abu inda an ka ce adghamal kitaba fil haqiba kenan ya sanya littafi a cikin jaka ko sak ko sakot shi ma idghami yana da harufa guda shida sai dai shi idghami ya kasu gida biyu za mu zo bayani sai hukunci na uku iqlabi an gane ko iqlabi asalin al'iklab shi ne juya wani abu ya koma wani abu daga alƙalbu na an juya shi duk da yake waɗansu daga cikin malamai suna ganin kiran shi iklabi bai dace ba ya kamata a kira shi alƙalbu saboda shi fi'ilin ƙalaba ba sai an ce aklaba ba ana iya cewa ƙalaba shai'a bai buƙatar sai an ƙara alhamza ya ta'addi kamar yadda الشيخ أيمن سويد babban malamin nan na ilmul qira'at na duniya yake fada to amma dai ya shahara ana cewa iqlabi ko da an ƙara alhamza ana iya cewa saboda a ƙara ƙarfafa ma'ana cikin larabci za ku ga mutane suna amfani da wasu kalmomi waɗanda ba a buƙatar su dole sai an yi haka kaga kamar waqafa waqafa shine ya tsayu kuma waqafahu ya tsayar da shi ba a buƙatar sai ka ƙara alhamza Allah ce wa ƙifuhun innahun mas'ulun bai ce awu ƙifuhun ba to kaga ƙalaba yana ta'addi ƙalabar shai'a gidan ana iya cewa alƙal amma sai an ka ce al'iklab shi ya shahara shi kuma yana da harafi guda tal tilo sai kuma al'ikfa daga akfa yukfi ikfa'an wadda wannan alhamza tashi asilinta ya'un ne domin abu in ya koyu khafiya ake cewa ba a ca khafi'a to yukhfi asalin shi yukhfiyu ne sai an ka ce ikhfa'an barko a ce ikhfayan sai an ka maida ya'un ta koma alhamza domin ta zo ƙarshe litatarrufiha in ji malamai ilmus sarf to tana yiwa abin da yasa aka kira shi iqlabi saboda ‘yan uwan shi guda uku da alhamza suke farawa sai an kaga bai dace ba shi shi kadai ya hita sai an kace izhar idgham iqlab ikhfa harufan izhari da yanzu mu dawo kan izhari shine na farko yana da harufa guda shidda harafi na farko shine alhamzatu wasu malamai suna cewa alhamzatu da haƙarbi harafi na alhamza bari mu rubuta saboda masu kallo alhamdulillah da yawa da sun santa amma dai rubutun yana da amfani alhamdulillah alhamdulillah harafi na biyu alha'u shi na malam bahaushe ce ma ha'u ba haka harafi na uku al'ain ain ain kafa harafi na gaba alha'u haka haƙarami sai harafi na gaba alghaibu ghaibu an gan bakin sai harafi na ƙarshe alha haƙarami mai ruwa amma in muka gada ma sai mu ce haƙarami mai ɗanɗigo tunda ruwan nan dai ba ganin su aka yi ba amma istilahi ne haka ake faɗa sai ka faɗa mun gane ko so da yake malamai suna da wani abu da ake kira uslubu tarmiz uslubu tarmiz uslubi ne mai muhimmanci yana sawa ka har da ce ƙa'idodi cikin sauƙi yanzu ya an kamar ma harufan ga haka sai ka manta da su to amma ya an ka baka wata jumla ka haddace ta ko wata kalima ka haddace ta to sai ta taimaka ma kullum kana iya tunawa wace kalima ce sai malamai suka ce ka ce akhi haka ilman hazahu ghairu khasir akhi dan uwana bari mu fassara haka ka karbi ilman ilmi hazahu wanda ya samu wannan ilmin ghairu khasir bai asara ba inda ka samu ilmi mai amfani to ba kai hasara ba gara mu ce ilman nafi'a da akwai ilmin da bai da amfani akhi sai ka dauki alhamza ita kadai haka sai ka ɗauki hababba shi kaɗai ilman sai ka ɗauki ainihin ita kaɗai hazahu sai ka ɗauki haƙarami shi kaɗai ghairu sai ka ɗauki ghairu khasir sai ka ɗauki khawo idan ka yi haka ka ga wanga jumla in ka haddace ta kullum abin yana tare da kai shi yasa shawarar nake son na bayan rumuzikin da za a kawo ka haddace su in ka haddace su to sai ka iske abin zai zo mara sauki waɗannan haruffan ana kiransu huruful halq haruffa ne na makoshi ko makogaro ko makoliyo da kan gaba da sun yi su haka babban zata sa aka yi haka ba akhi alhamza alhamza tana fita kasan makoshi nan nan a a a a a a haka ha babba shi ko yana fita nan ha ha ha ha ha ilman عين تنا في تنام عا عا عا عا حازه حاء تنا في تنام حا حا حا غير غير تنا في تنام غا غا غا خاسر خاء تنا في تنام خا خا خا خا kenan da kaga an kawo su baban za ta ta aka kasu haka ba biyu ƙasan makoshi da alhamza da ha'un biyu tsakiyar makoshi da ainun da ha'un biyu saman makoshi wato da ghainun da ha ana kiransu huruf alhalqa harufan makoshi ko da harufan da suke fita a cikin makoshi ko daga makoshi waɗannan harufan malamai suna cewa bilmisal yattadihul maqal idan aka ba da misali to yanzu magana za ta yi kanta ma'ana za a gane inda aka dusa alhamza tana da cikin huruful izhar kenan duk inda nunu sakina ta zo sai alhamza ta zo bayanta muna da izhar izhar kuma shine bayyanawa zaka bayyana nunu sakina kuma ba tare da ka zo da gunna ba gunna waccan mai haraka sai ni domin nunun ita kanta tana tare da gunna ko da karama ce mu gane wannan da kyau ko da izhari kai akwai gunna sai dai wannan gunna ba waccan gunna ce wanda ake magana akan ta ta ilimin tashwidi kenan misali man amana man amana kaga man nunu sakina amana alhamza ce an gane ko sai ya zama to in ka so ba za ka tsaya ba sai ka bayyana nunun ɗari bisa ɗari ba tare da kayi burki ba sai ka wuce mun gane wannan misali
من آمن بالله واليوم الآخر
من آمن من آمن duk inda nunu sakina ta zo alhamza ta zo bayanta mai hukuncin shi izhar misali na biyu wajen tanwini shi tanwini ko guda an ka bayar ya isa tunda tanwini uku ne fathataini kasrataini dhammataini misali rasulun amin
inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun amin
rasulun amin nan hukuncin shi ne ifhari domin rasulun tanwini ne bayansa ko mu ce gabansa alhamza ta zo kenan sai a yi ifharun nun ba ka zo ka ce inni lakum rasulun amin mish maƙurin ji larabawa ko ba haka ba to wannan ke to sannan kuma shi izhari yana da wani abu ana iya samun shi cikin kalima ɗaya ana iya samun shi cikin kalima biyu kunga man amana kalima biyu ne domin man daban amana daban rasulun amin kalima biyu ne rasulun daban aminun daban to wani lokaci kuma ana iya samun sa cikin kalima ɗaya misali kalima ta wato yanhauna yanauna afwa tunda muna magana ne kan alhamza inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ينأون ينأون أتكيش لي عندك القانون الساكنة قوة الويل فتحة أبن الهمزة تازو ko fatha a gare ta ko kasra ko zamma kawai tanbihi za ka yi izhari za ka yi harafi na biyu shine ha'un ha babba idan nunu sakina ta zo bayan ha babba ko mu ce gaban ha babba don wani ba sai da ke fahimta ba to za a yi izharinta misali in huwa
إن هو إلا ذكر للعالمين
misali kenan in huwa sannan kuma tanwini bayan shi ha babba ya zo kamar kalima ta jurufin ha duk da ke su ƙura sun yi imala sun ce jurufin hair kakka juna ce jurufin hair ka ce a hauga kira abubuwan musanta ba a ka tambayi malamai ilmin kira su maka bayani wannan yana cikin surutu tauba
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار
jurufin har to nan jurufin kasrata yana tanwini kenan bayan shi ha'un ta zo izhari za ka yi mun gane wannan ko sannan kuma shi ma wato nunu sakina tana iya haduwa da ha'un cikin kalima daya kamar yan hauna
waltakun منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وينهون عن المنكر ينهون تودي عندك السامنون الساكنة باين تهاون تازو to haka za ka karantawa harafi na gaba na uku bayan alhamza bayan ha babba sai ainu nunu sakina bayan ta ainun ta zo misali min ilmin min ilmin min nunu sakina ainun ta zo
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
سورة الأنعام مثال تنوينكما سميع عليم سميع عليم كاغا سميع تنوين نمي ضمتين عليم عين تازو بايوش كنسي أي إظهار كوبا هكذا
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم
wannan aya tana da uwa a cikin suratu fussilat na a'rafna akwai wa in bayan zagan daga min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu huwa as-sami'ul 'alim ai hatta da alaran mumi kawai ya ce kai wanga wuri an tauka banna sannan kuma nunu sakina tana iya zuwa tare da ainu a cikin kalma daya wannan ƙarin bayani ne da mai littafi ke kawowa duk da yake dai an ce rubu sake na ainihin ta zo bayan ta ba ruwanmu cikin kalima guda ne ko cikin kalima biyu duk dai ba matsala ba ne kamar kalima ta yan'iku yan'iku
wa matsalul labi na kafaru ka matsalin labi yan'iku bi ma la yasma'u illa du'a
yan'iqu sai misali na ha'un shine harafi na hudu ha'un min hasana min hasana من نون الساكنة بعدها الحاء
ما أصابك من حسنة فمن الله
ما أصابك من حسنة بات من حسن سيكما التنوين عليم حكيم عليم تنويني ne mai dammataini ha'un ta zo bayan shi za a yi ifhar
inna rabbaka alimun hakim
cikin surat yusuf ko ba haka ba
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم
alimun hakim malaman har da alkur'ani suka ce bil munasaba da suratu yusuf da suratu al'an'a cikinsu duka akwai akwai alimun sunan allah al'alim ya zo cikin an'am ya zo cikin suratu yusuf sunan allah al-hakim ya zo cikin an'am ya zo cikin yusuf sai dai suka ci cikin an'am sunan allah al-hakim shi ya gabaci al'alim ita ko suratu yusuf sunan alim shi ya gabaci al-hakim kina sai ka rike wannan ka'ida duk in kana cikin an'am ka ce hakimun alim ko al-hakimul alim in kana cikin yusuf ka ce alimun hakim ko al'alimul hakim wanda yana taimakawa kawa'id ne na harda wanda da suna taimaka ma ɗalibin ilimi sai kuma misalin ha'ul a cikin kalima ɗaya dunus sakina bayan ta ha'un tazo yan hituna na rubutun da sun kai sun kayi hituna a yan hituna yake fata ake ma ya'un ko ba haka ba
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين
وكانوا ينحتون ينحتون ko ba haka ba suratul alhijj kuma wa tanhituna shi ko shi na shu'ara sai dai shu'ara ba amini ne bane farihin ne ko farihin sabanin qira'at sai misali na ghayrun min ghillin min ghillin nunu sakina bayan ta ghayrun tazo nan ma izhari ne
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين
guda cikin suratul a'raf guda cikin suratul hijr to wanda bai kammala harra ba kai yanzu ya ce wala da'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar musamman ana qiyamul layl kasan wani da ya ji abinda bai sani bai zuna yana tada malami a'a in baka tabbatar da an yi kuskure baka kai ya kuma gyaran nan ma in za ana qiyamul layl don Allah a bar mutum guda wanda ya iya shi gyara yasa za ka ga an haro daga bakara ko an yi kuskure ko ba a yi kuskure ba kowa shi shi amma da an ce maka an hado daga yusuf bihu to kowa ma yara ne masallaci ya cika da yara yasa wani alaran ba da ba da labarin yana karatu sai aka samu wasu sahun harko kowa ya zo da ƙwar'ani an ka buɗe yana tilawa ana maido shi baya to kuma yawan gyara ko koyin gyara gaba daya wani lokaci na rikita mai karatu to ya gade abin nan ya yawa ko ya bude qur'ani an ki bashi lafiya sai je can inda wuta take sai ba da bal bal bal ya kashe wuta ya ce to duk wanda zai gyara ya gyara cikin kai a a to in ba haka ba mutane ba za su ba ka lafiya التنوين مثال تنويني وجعا غين عزيز غفور عزيز غفور kenan tanwini bayan shi ghainun tazo sai kuma cikin kalima guda fasa yun ghidu na ilaika ru'usahu yun ghi yun ghi yun ghi fasa yun ghidu na ilaika ru'usahu wa ya na matahu ƙul'asa an ya kuna ƙariba sai misalin kha'un kha'un nunu sakina bayan ta zo min khairu gane ko min khair min khairin cikin bakarar ya aiko
yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khair
sai kuma tanwini قوم خصمون قوم ضمتين باين شي خا يازو شي مالن تنويني ذاعي سورة الزخرف
بل هم قوم خصمون بل هم قوم خصمون
sai kuma misalin izhari a cikin kalima guda wajen nunun ta haɗu da kha'u domin shi tanwini bai wa a haɗu cikin kalima biyu wal munkhaniqa a cikin surat al-ma'ida
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والنسبة النطيحة
والمتردية والمتردية والمنخنقة منخنقة منخنقة
to wannan yan uwa shine abin da ya shafi wato hukunci na haruffa guda shida akhi haka ilman hazahu ghairu khasir akhi haka ilman hazahu ghairu khasir shi yasa yan yara idan aka koya musu wannan waka ba suke mai da shi sai ka rike ka haddace kai kokari ka rike su da kyau akhi haka ilman hazahu ghairu khasir ko ka ce ghairu khasirin dan wani ba an ce ghairu khasirin din ba hankali shi bai kwastawa akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin akhi haka ilman hazahu ghairu khasir ina kan wannan insha Allah ta'ala abu ne mai sauki da izinin Allah sai mu dakanta insha Allah ta'ala mu dan tafi hutu kaɗan ta minti goma sannan kuma sai mu dawo insha Allah ta'ala mu ɗora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh